أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنا دا da mu cikin wannan masallaci inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala za mu tashi akan sabon babi yau da yake magana akan sallah na tafiya karatun da muka yi baya mun a karatu kan wuraren da ake yin sujada idan mutum yana karatun alkur'ani to insha Allah yau dai za mu soma wannan sabon babi din shine wato sallah na kasaru lokacin da ake yin shi wani irin tafiya ne ake yi mata kasarun da sauransu malam ya ce babun fi salati safar wannan babi zai magana akan sallah na tafiya na farko sai mun fahimci wato makasudin shari'a manufa na shari'a a cikin ibada shi duka ibada allah maɗaukin sarki ya sanya mana shi mai sauƙi yanda mu za mu iya yi yanda kuma ba zai wahalar da mu ba wajen yin shi wannan shi ne ibada amma dai ibadan da ya kasance ɗan adam ba zai iya yin su ba ko kuma zai wahalar da shi to wannan ya fita daga layin ibadan fa yau shi gabaki ɗaya addini mai sauƙi ne gaba ɗayan shi mai sauƙi ne saboda haka duk abu da za a yi na ibada shi ma mai sauƙi ne shi yasa aka kawo wannan tafiya din saboda an sa akwai wahala wajen wannan tafiya akwai uzuri a cikin wannan tafiya to sai Allah ya takaita mana ita wannan sallah din kamar yadda hadisi ya nuna Malam ya ce wa man safara duk wanda zai yi tafiya ko kuma yi tafiya na masafata arba'ati buridin har ya kai buridi hudu menene buridi وهي ثمانية وأربعون ميلا شنو كي ميل أربعين دا تقوس تفيا نناش يا كي واتو صهم ميل أربعين دا تقوس haka za ka tsince shi in yanzu a batun kilomitas muke yi ya tasar mu wajen kilomita wajen tamanin kenan ko saba'in da wani abu to har in za ka yi wannan tafiya ka yi azaman yin wannan tafiya to fa alaihi yana kansa akan babi na sunna an yaksura salata ya, gajarta sallan da zai yi. Fali salliha zai sallaci wannan sallah rak'ataini zai mai da su rakawo'i bibbiyu ilal magriba sai dai sallah na magriba. A nan fala ya ha ba zai taƙaita ta ba. Ita sallan magriba ba a yi mata ƙasar. Mun gane ko? saboda idan ka dubi tsallolin da muke yi guda biyar ga baki ɗaya suna kan witiri ne to idan ka ce yanzu kaga alal misali sai mutum ya ce ya yi sai ka komar da hukuncin kan saki ko kaga shi saki na na ɗa saki uku ya nesanta shi da wannan mata sai ta yi aure. To shi kuma ya ce hukunci na bawa yana kan rabin na ɗa ne. To menene rabin rabin na bawa? Nan ba za ka ce zai yi saki ɗaya da rabi ba, sai dai ya yi biyu. To shi ne idan ka ce za ka ɗauki wannan hukunci na saki, ka ɗora shi a kan wannan na sallah na magriba ko kuma na ƙasaru. kaga zai koma sallar magriba za a yi biyu kenan to in aka yi sallar magriba biyu to sallolinmu na wannan ranar ya tashi daga wuturi ya koma dukansu shafa'i ne salloli biyar din duk sun koma shafa'i mun gane ko to shi yasa ita sallar magriba ba a yin kasarinta fala ya ha ba zai yi kasarinta ba sannan wala ya ba zai soma yin wannan kasarin ba hatta yi jawiza buyutal misri har sai ya bar garuruwan garin shi to shine nan sai ya so mai yin kasarin wa tasiru khalfahu gidajen garin suna bayan shi laisa baina yadayhi wala bi hizaihi min shay'un gaba gare shi da kuma gefen shi babu sauran gidaje da za a ce wannan gidajen mutanen tilde ne ka kamar nan in ka kama hanya ka je daga gadan tilda din nan ka haya gada kaga ka bar garu gidajenmu na nan tilde gefe da gefe ma babu gidan tilde za a ce gidan kaza ne ko kuma za a ce yanzu ka je anguwan kaza ka shiga miya barkaci to daga nan in kasar ta kama ka azahar ta zo to za ka sallace ta raka'a biyu ne hakan nan ma la'asar hakan nan ma isha'i amma magriba da asbahi duk ba a yi musu kasar ba za ka ce sallar asuba ne kuma yanzu bari na yi raka'a ɗaya ba ba a yin wannan yawwa sun mu sannan shi wannan mai yin kasaro ba zai cika ba zai cika wannan kasar ba hatta ba zai daina yin kasar ba hatta yarja ilaiha har sai ya dawo wannan wajen da ya so mai yin kasar aw yi ƙariba ko kuma kusa da wajen bi aƙalli minal mil da abin da bai wuce mil ba to duka dai a wannan wajen zai yi ƙasar amma har in ya dawo inda ya soma ƙasar ya shigo cikin gidajen garinsa to shikenan ƙasar kuma ta yanke duk sallar da ta same shi a wannan lokaci zai sallace ta ne cikakkiyar sallah rakawo'i hurhudu malam ya ce wa inna wal musafiru to idan shi kuma wannan matafiyi sai ya yi niyan iƙamata arba'ata ayyamin inda in ya je ɗin garin da ya je zai zauna a wannan garin har kwana hudu shine iƙamata arba'ata ayyamin bi mawdi'in nan inda ya saukan nan zai kwana hudu aw ma yusalla fihi 20 salatan ko kuma abin da zai kai ayi salloli 20 a inda ya sauka to a wannan wajen yana isa inda ya je ɗin a tamma salata ya cika sallar shi sai ci gaba da cika sallah a wannan waje ɗin amma nan da yake tafiya ɗin lokacin da yake tafiya yana ƙasaru inda ya je zai yi wa'annan kwanaki sai ya cika sallah eh ya ajiye ƙasar shi ma a wannan waje ɗin har inda zai kai kwana hudu ko kuma zai yi salloli ishirin bi ma'ana idan ba zai kai kwana hudu ba fa kamar kwana biyu ne kwana uku ne to wannan shi kuma zai ci gaba da yin kasarinsa yana garin da yana zaune zai ci gaba da yin kasar mun gane ko sannan kuma idan ya je akan cewa gobe zan dawo gobe zan dawo ya je garin bi ma'ana da niyan shi dai kwana ɗaya ne kamar yana jira a bashi aika ya dawo da shi shikenan aka kwana ɗaya aika bai zo ba amma kullum yana ce wa goben nan fa zan taho aika nan na zuwa zan taho kwana biyu ma haka, kwana uku ma haka, kwana hudu duk da yana cewa akan da ya zo. Duk ran da aka waye gari in abin da ya samu ya sami ya samu abin da yake nema zai taso. To wannan ko ya yi kwana goma a haka kullum yana kan wannan ƙasar. Mun gane ko? Kaga ai ya wuce kwana hudu. To amma saboda niyyar ake dubawa, amma dama ya je to in na je wajen nan fa zan kwana hudu ko zan kwana biyar. to yana shiga wannan gari ya ajiye kasar sai ya ci gaba da cika sallan shi amma kullum in yana zimman zan dawo gobe aikan ne bai iso ba yana isowa zan dawo to koda zai yi wata ne zai ci gaba da yin kasarinsa mun fahimci wannan ko to shine wannan wajen wa inna wa musafir iqamata in dai har yayi niyan cewa zai tsaya kwana hudu أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يزقن من مكاني زي cika sallah har sai lokacin kuma da ya bar wannan wajen to yana barin wannan waje yana hali na tafiya to a nan lokacin kuma zai koma yin kasaro har sai ya dawo gida to wannan kenan malam ya ce wa man kharaja duk wanda ya fita ya soma tafiyar amma ya fita ya soma wannan tafiya sai wa lam yusalli zuhura bai yi sallar azahar ba, wal asra bai yi sallar la'asar ba, ya soma tafiya ɗin, kaga ana bin su wa'yannan salloli guda biyu. To, wa baƙiya lokacin da ya fitan nan abin da ya saura minan nahari na yini, ƙadara salasu raka'atin rakawoyi uku kawai za a samu. Azahar ta zo bai yi ba, la'asar bai yi ba, sai ya soma tafiya amma da aka kwatanta kafin rana ta faɗi lokacin da ya soma tafiyan nan za a iya samun raka'o'i uku. Mun gane ko? To, sallahuma safrayataini, lokacin da ya isa inda ya isa, ya sauka, to in zai sallaci wannan azahar da la'asar ɗin duk zai yi su a sallah ne na tafiya ba sallah na zaman gida ba tunda abin da ya saura raka'o'i uku ne to zai yi sallah na tafiya ne mun gane ko raka'a biyu sallah na la'asar wannan ɗaya ita ta jawo azahar ita ma za a mata kasaru mun fahimci wannan to ya ce sallahu ma safra ya taimakon, to fa in baki ya kadara ma isalla idan ya saura a lokacin da ya fitan bai yi azhar ba bai yi la'asar ba, sai aka duba kafin rana ta faɗi ma isalla fihi rak'ata rakawo'i bi kawai za a yi sai rana ta faɗi shi kuma ya soma tafiya. Gashi bai yi azhar ba bai yi la'asar ba, to a wannan waje sallar zuhura habariyatan wal asra safariyatan. in ya je inda ya je zai rama waɗannan a zahar da la'asar. To, tun da yanzu rakawo'i biyu ne, to, sallan a zahar ma'ana ta wuce shi zai rama ta a sallah na zaman gida rakawo'i hudu. Ko da yana can fa inda ya je yana tafiyan, ko da akan hanya ne zai rama sallan nan, rakawo'i hudu zai yi a zahar, la'asar kuma sai ya yi rakawo'i biyu. Kaga la'asar ɗin ita ce take da ƙasar, a zahar ɗin ita kuma tana zaman gida. yawa to wannan kenan walau da kala li khamsi raka'atin nasiyan lahuma sallahuma hadratayn to yau kuma da ya tashi tafiyan sai bai yi azhar ba bai yi la'asar ba amma da aka kwatanta lokacin da ya soma tafiyan za a samu salloli har raka'o'i za a samu zai za a samu raka'o'i biyar kafin rana ta faɗi raka'o'i biyar za a samu to wa'yannan wanda ya manta da yi ba, to duk inda ya je zai rama wannan sallah, sallahu ma habar ya taini, ga baki ɗaya da azahar ɗin da la'asar ɗin zai sallace su irin sallan zaman gida ne. E hurhuɗu zai yi, zai yi huɗu, kaga dai an samu rakawai huɗu wancan ai, sannan an samu ɗaya to ɗayan nan ita ta jawo a zahar ita ma sai an mata sallah na zaman gida hudun nan ko daman na la'asar mun gane ko to wannan shi yanda zai yi kenan a wannan waje ɗin fa in kana bi qadari arba'i raka'atin fa aqalla to idan ya kasance kuma rakawo'in nan guda hudu ne ko kuma ba su kai hudu ba shine fa aqalla ɗin ila raka'atin har ma zuwa raka'a ɗaya to abin dai da zai yi a nan sallar zuhura safariyatan sai ya sallaci sallar azahar sallah irin ta tafiya wal asar sallar la'asar kuma fa hadariyatan sallah irin ta zaman gida nan ba batun tafiya batun dawowa muke ya dawo daga tafiya mun gane ko ya dawo daga tafiya ai tun ma daga baya za mu ɗauko karatu ɗin. daga walau da kala li khamsi raka'atin nasiyan lahuma sallahuma hadara ya taini walau da ni sai na ɗauka fita walau karaja walau da kala shi nan dawowa ne ka sana samun wannan yan ana tafiya wani lokaci motocin ba sa tsayawa ku yi sallah saboda baka da iko a kanta to yau ka dawo ba a yi azahar ba baka yi la'asar ba amma da ka zo gidan sai ka samu bayan ka yi alola za a iya samun raka'o'i biyar kafin rana ta faɗi. Kai kuma baka yi azahar ba, baka yi la'asar ba. To duka raka'o duka azahar da la'asar ɗin nan kuma za ka rama su a sallah na zaman gida ne, ba sallah na tafiya ba. Ba ƙasar ba za ka yi ƙasarinsu ba. tunda ka shigo gida har za a samu rakawo'i biyar. Raka'a hudu an same su cikakku, ka gada sai a ce la'asar ta samu kenan. To wannan raka'a ɗaya da aka samu na biyar ɗin nan ita ce ta jawo a zahar ta ba ta hukuncin sallah na zaman gida. Shi ne ce fahimta na ƙarar arba'in raka'atin in kuma raka'a hudu ne fa. da a kwatanta kafin ranar nan ta faɗi farka a hudu kawai za a samu to shi kenan a wani ko bai kai hudu ba ko uku za a samu ko biyu za a samu ko maraka ɗaya za a samu to a wannan wajen sallar zuhura safariyatan a zahar ɗin sai ka yi ta na tafiya la'asar kuma sai ka yi ta hadariyatan sallah na zaman gida to da za a zo kuma kana shigowa gida ana kiran sallan magriba to shi kenan da azahar ɗin da la'asar duk gaba ɗaya sai ka rama su a sallah na tafiya sai ka ci gaba daga sallah na na magriba wannan shine to sai malam yace wa in qadima min al-layli wa qad baqiya lil fajr rak'atan fa aksara wa lam yakun salla al-maghrib wal isha'a inan kuma sai mutum ya dawo ba da rana bane da daddare ne ka shigo gari ba sallar kasar ta yanke ba to amma lokacin da ka shigo garin nan baka yi sallan magriba ba baka yi sallan isha'i ba wa qad baqiya lil fajr rak'atan amma fitowan alfijir tsakaninka da fitowan alfijir bai wuce raka'a ɗaya ba fa aksar ko koma ya fi ɗaya sannan wa lam yakun sallal maghrib wal isha bai sallaci magriba da isha'i ba wannan sallal magriba salasu ne sallan magriban sa cikakkiya daman ko a wani hali take raka'a uku ne wal isha a sallan isha'i kuma fa to zai sallace ta hadariyatan salla irin ta zaman gida mun gane ko to walau raja da kuma yau tafiyan da zai yi na dare ne irin mutum zai yi sammako ya tashi da daddare ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية da ce yau kuma tafiyan ta tashi da daddare ne da ta tashi da daddaren nan kuma bai yi sallan magrib mai tafiya bai yi sallan magriba ba bai yi sallan isha'i ba sai tafiya ta kama shi to a wannan waje ya zai yi to idan ya kasance a daren nan akwai abin da za a iya samun raka'a ɗaya tak fa aksara ko kuma ma ya fi raka'a ɗaya to sallan magriba zai sallaci dai sallan magriba ɗin nan summa sannan kuma sallar isha'a zai sallaci sallan isha'i safariyatan a hali na tafiya domin sai ya samu mafi yawan rakawo'in suna cikin hali na wannan tafiya ɗin to shi kenan isha'in sai ya yi ta a ƙasarin ta wato raka'a biyu da wannan babi da wani babi da muka wuce na masu al'ada masu jinin al'ada to duk suna da waɗannan hukunce-hukunce kusan iri ɗaya jini ya yanke saura raka'a nawa za a samu da dare jini ta yi magriba da isha domin magriba da isha sun yi tarayya a wajen lokaci haka azhar da la'asar sun yi tarayya a lokaci shi yasa ake da wannan kes din shi sallar azhar daga lokacin da rana ta karkata to an shiga lokacin sallar azhar mun gane ko za kana nan cikin lokacin sallar azhar har sai lokacin da inuwa ta wuce tsahinka to daga wannan lokaci an shiga sallar la'asar mun gane ko to amma ana kuma laruri na sallar azhar za ka yi ta tafiya da ita larurin sallar azhar ya shiga cikin sallar la'asar har sai lokacin da ya rage raka'o'i hudu ne kaɗai rana ta faɗi sai a ce sallar azahar ita ta ƙare larurin sallan la'asar ya ci gaba har sai an kira sallar magriba kaga sun yi tarayya da sallar azahar da la'asar a lokaci yawa larurin azahar ya shiga muktari na la'asar sannan suka sake haɗuwa kuma larurin azahar ɗin da larurin la'asar ɗin suka ci gaba to shi yasa waɗannan salloli su ne ake kira wanda suka yi musharaka a wajen lokaci a zahar da la'asar da magriba da isha'i har sai an kai ƙarshe shine yake barin azhar sai ta bari sai a koma la'asar in an je ƙarshen dare magriba sai ta tashi sai ta bar isha'i a cika da ita to sai ka fahimci haɗuwar lokutan guda biyu to a nan ne za ka warware matsalan sallah na tafiya ɗin. a takaice dai eh duk wanda ya tashi zai yi tafiya sunna ne a gare shi ya takaita wannan sallah din ba sunna ne a gare shi kana hali na tafiya ba sunna bane ka cika wannan sallah din sunnan da take kanka shine kai ka takaita wannan sallah to zaka iya samu ka je sai ka bi jam'i mun gane ko sai ka bi jam'in sallah kai kuma kana ƙasaru sai ka bi sallah wanda suke cikawa to sai ka cika wa ya aike ka eh dole ka ajiye ƙasaru idan ka ga wani ya bi sallah kuma ana sallah ana yi raka'a biyu kuma sai ya zauna sai ya jira sai liman ya yi an yi zaman tayya sai ya yi sallama a cikawa za ka yi yawa in an dace ne da su wanda za ka bi su sallan sun sani kai ma ka sani to kai sai su gabatar da kai kai mai kasar sai ka zamanto liman mun gane ko in kai in kai kasarinka to su kuma sai su cika sai su cika sallah to hakan nan matafiya da sallan juma'a ta gane ita sallan juma'a ba ba ta kan matafiyi amma yaga matafiya ana ta ana ta gudu za mu samu sallan juma'a a waje kaza yawa a'a ku yi kasarin ku kawai ku wuce eh babu sallan juma'a akan matafiyi eh ta faɗa kan shi mun gane ko eh matafiyi na yaga gida ba ce yin sallan juma'a a gari ake yi ba sannan kuma garin zaunannen gari sannan kuma garin da ya wadatu da kanshi wayannan su ne sharaɗan kafa sallan juma'a ba irin sallan juma'o'in da muke kakkafa su yau masallacin da bai wuce a yi kamsu salawati masallacin da in an tashi yin sallan duk mutane ba su wuce su goma ba mun gane ko sai ji anguwa ce an kafa sallan juma'a a wannan waje din nami ko tukuban tsire babu a garin amma an kafa musu sallan jiwa ba gara su yi tukuban tsire suna cin nama ba so saboda me babu mutane din ana son inda za a kafa juma'a wato garin sai ya wadatu da kanshi eh shi ne ka ko irin gari irin na tilla din nan sai da gaske fa samu sallan juma'a duk da girman garin namu yanzu mun kulla wannan gari aka ce to babu shiga babu fita za mu yi kwana bakwai ba mu fita nemo wani abu ba zai yi wahala a mazhaba na imamu mali shine to kafin a kafa sallan juma'a to sai garin ya kasance wadatacce ba shi da bukatan shi mafi yawa di ya yi solvin ɗin wannan damuwa ɗin komai za a samu amma garin da babu inda ake sai da tumatir garin da babu inda ake yin nika garin da babu inda ake kaza garin da babu inda ake sai da omo mun gane ko garin da cefa ne sai kun tashi kun je wani waje sannan kuma sai a ce an yi juma'a a wannan waje din wanda in ba sallan juma'a ba in ka je da wuya ka samu mutane goma suna sallah a masallacin garin da mazan ba sa zama a garin kowa in an gari ya waye to ya fito inda rayuwa yake mun gane ko saboda ne in ya zauna a can garin ba zai rayu ba sai ya fito inda zai samu inda zai samu abincin ba zai samu a can wajen ba to a yi taka tsantsan wajen wannan shi matafiyi sallan juma'a ba ta kan shi yawa sai ya yi sallan kasarin sai ya wuce a wannan waje din Allah ya taimake mu kuma za mu tsaya a nan insha Allah amma sallan juma'a ma za mu tashi babi na gaba fi salatul juma'a ce za ta shi kan babi zai yi magana kan sallan juma'a to insha Allah za mu tsaya a nan sati mai zuwa za mu dora daga inda muka tsaya abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana inda mai tambaya ko karin bayani to zai yi kafin mu yi addu'a assalamu alaikum wa alaikum assalam kasarun babu wani niyya cewa in za ka yi tafiya ɗin to zan yi tafiya yanzu kuma zan haɗa da niyyan yin kasaru babu wani niyya yadda ka san ba za ka yi niyyar azhar ba ka ita ba za ka yi wani niyyan ta ba saboda sallan ta niyyan tana nan a jikinka tunda sallan tana nan ai baka ajiye ta ba kamar karatunmu na jiya kenan muddin mutum na da hankali sallah na kan shi to daman wannan tana nan in ta kama ka ne shine sai a yi in tafiyan ta kai na kasar kuma ta kama ka sai a yi wannan kasar din Allah ya taimake mu amin صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله